الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا إن الزائدة الزائدة أقسم إلى رقوة بهذا البلد وأن الجريسي مكة وأنت جل مدن كان توكي أي حلال كان حلالي بهذا البلد أو أن الجريس يعني هل لك وأتؤني سوا وأتؤني جرين يا هلت جريكا wata katila fi ke yake a cikin sa ko kana ji Allahu lahu hada wa da Allah ko ya zartar muku da wannan alƙawari yawan kuke ranar buɗe maka to yanzu wannan jumla ikrarin ku ce da nan ku san dubi tsakanin abin da aka yi rantsuwar da shi wa wa kuma alaihi da abin da aka adabta sai wato ainihin a kansa
ووالد وما ولد ubangiji ya yi rantsuwa wato ainihin da walidin wato uba shi ne adamu wa ma walada da abin da ya haifa shi ne gire shi gireyarsa وما ما أمن جمع لمن وتمالت من لقد خلقنا الإنسان في كبد جواب الرسول شيء لقد خلقنا الإنسان والله من هل تجلس متن في كبد أسكين وهلا أنا تبع وهلا وش إذن السنين يقابل مصائب الدنيا ينا غوغيا da musibin duniya wasu da yadda da aka da zumuntun nan ta lahira
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد sau yayi magana akan kabari din nan a duba wasu to a duba wannan na'am
إن الله تبارك وتعالى lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala أقسم بهذه الأشياء ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa أن الإنسان cewa shi dai mutum خلقه الله في كبد Allah ya halitta shi a cikin wahala ne من صد wato an a- na daga wahala dai da وشدة tsanani يكابد مصائب الدنيا wanda wato shi dan adam zai yi gogayya da musibin duniya وشدائد الآخرة da wato kuma tsanantsan lahira su ne kamar mutum خلق الإنسان في كبد Allah ya halitta mutum a cikin wato ainihin wahala من تعب wato shi ne wahala dai لا يزال الإنسان في كبد mutum ba zai gushe a cikin wahala ba إن الله خلق الإنسان ubangiji ya halitta mutum وصوره في بدن أمه wato ainihin shi ne farkon kabarin su kenan wato ya fito da ya cikin cikin uwarsa
في الرهن a cikin mahaifa wanda yake wuri ne kuntatacce يخالف بيت المشيمة wato ainihin zai haɗu da wato kuncin mahaifa والرهن da wato wato ainihin eh, eh, mashima su ne wannan rikirin wato ainihin eh, eh, wato uwa da ake cewa wato ainihin warahima da ita kanta mahaifa والبدن da ciki حتى أخرجه الله har ubangiji ya fito da shi إذا أخرجه to الله idan Allah ya fito da ɗan adam zuwa duniya kuma أول ما to يكابد farko abin da zai karo da shi قطع السرعة shi ne yanka cibiyarsa عندما يولد lokacin da aka haife shi يؤخذ سكين wato za a riƙuƙa
فيقطع جزء a منه yanke wani jirgi da ya gare shi ويلف لفا sannan شديدا kuma a naɗe shi naɗewa wata take mai في tsanani a قماش cikin wato ainihin mayafi kuma shi kenan أي أي رباط شديد wato ainihin ɗauri wanda yake mai tsanani يكابد هذا الكعب wato a wannan lokacin ɗan adam zai yi gogayya da wannan wahala وبعد ذلك to bayan nan kuma يكابد الإرضاع wato ainihin zai yi gogayya da wato ainihin halin reno لا بد من الرضاع ba makawa daga wato an yi reno وإلا يموت in ba a rene shi ba sai ya mutu يكابد الرضاعة wato an zai yi gogayya da wato an yi reno na حتى shan nono يتمرن عليها har da ya goge wato an yi wajen wannan shan nona ويكابد نبات الأسنان sannan kuma ya wato an yi ga wahalar fitar haƙori بالهمة wato ainihin kamar zazzabi والصداع da wato ainihin ciwon kai saboda haƙori zai fita ga zawayi حتى تنبت har dai أسنانه haƙoransa wato ainihin su fito وبعد ذلك to bayan nan kuma يكاد الانفصال wato ainihin zai yi gogayya da yaye mana za a yaye shi abin da ya saba ci kuma yanzu za a hana shi kuma ya koma wa cin wani abin da bai saba ci ba na يغفل عن الرضاعة za a yi wato ainihin raba shi da wato reno فيكاد هذا nan yi gogayya da wannan وبعد وبعد to هذا bayan wannan kuma يكاد المشي wato ainihin zai yi gogayya da wato ainihin tashi ya tafiya حتى يقوى har ya yi karfi ma'ana wato tun yana tashi yana faduwa yana tashi yana faduwa har ya samu ikon yin tafiya ويدخل المدرسة kenan daga nan kuma sai a shigar da shi makaranta wani kuma ya ya je su samu gogaya kuma da wato ainihin nuko wato kula da mara to ويكاد خطوة المعلم wato nan zai yi gogaya da wato ainihin eh, eh, eh, wato shugabancin malami وتربيته da tarbiyyarsa da وهيبته kwarjininsa وبعد to هذا bayan nan kuma يصير شابا zai zama saurayi يتألق بالترويج wato ainihin eh, wato bayan kuma can ga eh, shayi can an wuto mara zai gogaya da wato ainihin shayi to sannan kuma wato ainihin ya balaga kuma kenan ya shiga gogaya da kuma ainihin tunanin yin aure kuma
يكاد التخريج
zai gogaya da wato ainihin aure متعجلا wato yana mai gaggautawa فإذا تزوج to idan yi auren وصار له أولاد ya zama yana da 'ya'ya mana kaga wato ainihin gwagwarmayar neman auren kanta da gwagwarmayar zama da matar wato ainihin sannan kuma ga magana haihuwa kuma da tsawo to يكاد مشقة الإيام wato shi ke nan daga nan kuma sai wahalar wato ya biki ya biki ana ɗa ɗaya ɗa biyu ɗa uku sai yaya kuma ga sunan barjar kuma sai kuma yayaye to مرض الأولاد wato jinyar yayaye yau wancan baya da lafiya gobe wancan baya da lafiya to نفقة الزوجة wannan da abincin wato ainihin ita mata nan وفتنتها da wato ainihin rigimar ta وهو بين ذلك to shi ɗan adam yana tsakanin wannan rigingimu يكاد مصائب عديدة kuma wato zai yi gogaya da rigingimu waɗanda suke masu yawa الدرب wato gaga an yi wato in ɗan kasuwa ne in ma'aikaci ne in ba ku take ne to ainihin rigingimin wannan su kuma ga sunan daban waɗancan ba a ƙare da kuma kuma waɗannan su kuma su ƙaru na الضرب azabu duka والسجن wasu jini da kurkuku wani wato ainihin sai an dake shi mana a cikin halar rayuwarsa wani wato ainihin ma abin sai a kai shi zuwa ga kurkuku والفقر wani fasaru da wato ainihin talauci والمرض da jinya كل هذا to duk wannan dai ربما وقع wato da yawa mai yiwa ne ya zama ya samu mutum بعد أربعين سنة bayan shekara arba'in kuma يكاد الهرم wato an sai ya shiga gogayya da tsufa kuma mana wato da gurgura ya ji can jikinsa can na ciwo can na ciwo can na ciwo nan baya jin daɗin nan nan baya jin daɗin can amma an dinga kenan na'am فإذا مات to idan ya mutu kuma يكاد to سكرات shi الموت kenan daga nan da mutuwa ta zo kuma zai gogayya da magagin mutuwa فإذا ذهب إلى to القبر idan aka kai shi kabari يكاد ساعة سعال wato dan الملكين ko zai karo da wato an tambayan malaiku wannan ba duka ba ne na na وذهب إلى القبر da wato anin wato anin eh, matsin kabari وبعد ذلك to bayan nan البعث wato shi kenan kuma rigimar ta والحساب da wato anin hisabi wato shi ma wannan kabari ne Wa asabu.
da eh, wato eh, eh, Allah ma ya ambaci wannan rana yau mutu zuwa kullum rubi akan amma arba'a yau mun da Allah da shi ba ka gani to wannan musabalar wannan shi ma wannan wata gurbar ce da ba to وأخذوا الكتاب da باليمين kuma wato ainihin karɓar littafi a hannun dama أو بالشمال ko da hagu Allah ke
والمشي على da الصراط tafiya kan sirari duk wannan kabari ne حتى يستقر في har dai الجنة mutum ba zai tafi zuwa ba sai ya ji ta cikin aljanna أو في النار ko kuma wato ainihin ya shiga cikin wuta ولا Allah ke.
يسأل لا يزال يجاهد نفسه عن to دائما dan haka wato shi ne mutum ba zai guje ba yana gogayya da wahala har abada وخلق الإنسان في كبد shi ne mutum an halitta shi a cikin gabar kamar da ubangiji ya faɗa أتى أن الدنيا amma dai duniya gaba ɗaya إذا تفكرت idan da za ka yi tunani تجد تجد أن لا لذة فيها za ka ji wato babu wani jin daɗi ya cikin ta كل ما نسميه لذة wato duk abin da muke ambata su jin daɗi a duniya فإنما هو خروج المؤمن من التعب فقط wato ainihin fita ne daga wa- wa- wata wahala a cikin cikin wata wahala فإذا فرج الله wanda gane علينا eh, ko abinci ne ko mun daɗin su sai ka tauna tauna wannan ainihin aiki ne kana haɗiye shi zaman sa a cikin ka kuma to daga nan ka shiga rigima ya za a iya fita Eh, idan bai fita ba ainihin tashin hankali ne lallai hankalin ka ba zai kwanta ba sai ka ji ya fita lafiya no فإذا فرج الله علينا to idan Allah ya yi mana من عذاب daga azaba to نسميه لذة shi ne za mu ambace shi jin daɗi لذة الطعام wato kaga daɗin abinci إنما هي نجاة من مصيبة الجوع wato kawai dai an ambace shi jin daɗi saboda wato an tsira daga musibar yunwa ne كاد الجوع أن يهلكنا domin wato yunwa da ba a kyale ta wato ta yi suka halakar da mu وفرج الله علينا بالعافية sai Allah ya yaye mana wato ainihin da ke domin wato ainihin yunwa ba abin da ke lalasta rai irin yunwa ko kamar yadda aka yi ta a cewa lokacin da Allah ya halicci wato ainihin lamsu ya ce da ita ainihin lamsu waye ni waye ke ta ce ni ni ce kai kuma kai ne Allah ya ce to a sa cikin azaba aka sa cikin azaba masha Allah aka fito da ita Allah ya sake tambaye ta waye ke waye ni ce ni ce ni kai kuma kai ne tana nan a kan garewa ta aka sake mai da ita kogin azaba ne ta sake fitowa a sai wata tambaya sai Allah ya jefa ta kogin yunwa mutum shiga kogin yunwa sa'a daya aka fito da ita Allah ya ce waye ke waye ni ni ce bai wata rauna kai da kuma gidi na wani wuri yake za a yunwa ko mahaukaci ne yake doke-doke yake aka rasa yadda za a yi to a yi kokari a haɗa shi da yunwa da an haɗa shi da yunwa sai ya nika sai a zo a kama shi ma a kai shi inda ake zuwa kai da yawa ko da dawakai doki ya haukace ya dinga abin da dabba din nan in ta haukace to da an haɗa shi da yunwa yanzu za ka kai nika kuma sai inda ake saboda ka babu babu abin da yake wato ainihin lalata wato ainihin bawa ainihin ilimin wa kai sai ko da azumin nan hannun duk inda za ta kewaya wajen mazaunan fira duk irin furuli din nan da ake yi hayaniya da surutu in ka je wajen sai za ka yi. amma ana shan ruwa in suka ji gari ya ce a yi hayaniya kuma an kama so
والشراب wacce rabu shi jin daɗin abin sha فرج من مصيبة wato العبد shi wato ainihin yayewa ne daga wato ainihin musibar kishirwa والصحة wato ainihin lafiya kuwa فرج من مصيبة ita الوالد wannan yayewa ce daga wato ainihin musibar jinya wato ainihin shi yasa ake ganin su wato ainihin jin daɗi واللباس domin wato ka ga mu wanda yake cikin inuwa ai baya gane cewa ba inuwa daɗi sai wato wanda zai baka labarin daɗin sai wanda ya fito daga rana in ya shigo shi zai faɗi cewa ainihin daɗi
واللباس wato jin daɗin tufafi kuwa فرج من مصيبة wannan الجن- wato yayewa ne daga musibar eh?
من جن الأري wato daga kaskancin tsiraiki فكل ما نهجته لذة to duk abin da kuke daukar da wato an jin daɗi الآن a yanzu a duniya إذا da تفكرت za ka yi tunani تجده خروجا من العذاب wato za a ganku wato an yi fita ce daga wata azaba ce sa wato ake yin wannan jin daɗi لا لذة في الدنيا wato babu jin daɗi dai a cikin duniya تعب على تعب wato wahala ce akan wahala لا لذة إلا في الجنة babu wato wani jin daɗi sai aljanna domin aljanna ne abinci wato ainihin kaga in ka ci abinci baka tunanin fitarsa kuma zaman su a cikin ka ba zai dame shi ba kuma sannan eh, taunawa ma sai in ka yi sha'awar taunawa za ka tauna amma in baka yi sha'awar taunawa ba abincin shiga kawai zai dinga yi ka ji daɗin da kake son ka ji domin ah, aljanna babu wurin bawali babu wurin ba haya saboda haka ainihin duk abin da aka ci kawai shi ne na jin daɗi kawai ba shi ne na dan wani na'ura a cikin jikinka da sai da shi za ka yi rayuwa نعم لا da Allah ya ba mu aljanna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kauce Allah aljanna ka ce Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Manzo Allah ya ce aljanna ce ka ce Allah ka ci wannan bawa yana rukun ka ba shi ko ka ba shi nima to Allah ba mu na'am أيحسب أن لن يقدر عليه أحد yanzu wato shi mutum ya yi tsammani ai wato ainihin kawai ƙurashin mafi ƙarfin ƙuraitawa ko abu da shi bin shindata wato ainihin ya yi tsammani duk wasu saboda ƙarfinsa Allah ya kadara alaihi ahad ba wanda yake iko a kansa Ah, wallahu qadir alaihi Ai, Allah yana da iko a kansa
يقول أهلكت مالا لبدا yaqulu yana cewa ahlaktu na halaka wato na halakar da malam din da albada mai yawa ala adawati muhammad bin bisa gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babahu ala bari mana dukiyar bari ya san bari
أيحسب أن لم يره to أحد yanzu yayi tsammanin ba wanda ya gan shi shi ma an faɗa hu a cikin abin da yake cikin sai alama kadaruhu balle ya san gurgunan abin da ya kashe wallahu alam bi qadarihi Allah ya san gurgunan abin da ya kashe wa annahu laysa mimma yatakassaru bihi abin da ya kashe baya daga abin da wato har ma mutum zai gasar wato an cewa yayi wani abu mai yawa wa mujazi kuma Allah zai saka ta musu ala zikrihi sai ya samu aikin da ya aikata
ألم نجعل له عينين wato ainihin da wanda yake yi to ya duba mana alam naji allahu ainihin ashe ba mun sanya masa idanuwa guda biyu ba ولسانا وشفتين muka sanya masa wato harshe da kuma labba guda biyu وهديناه النجدين muka kira da shi wato hanyoyi guda biyu ai bayyana da muka masa bayanin da yake da kai hanyoyin alheri wa shar da hanyar sharri فلقتحم العقبة to fa Allah me ya hana ita ta hamala akaba ya kutsawa wato wannan tuddai ma'ana shine wato ainihin nufin zuciyarsa ya zama wato ainihin ya raɗata zuwa ga wato ainihin bin Allah وما أدراك ما to العقبة me ya sanar da kai ne kike akabar da ubangiji yake cewa me ya hana ya zama ya keta wannan akabar Allah ya ka tafi muhawa da zai kutsa ta a cikin shani a wannan jama'a ba ne da lamarinsa wa jumlatu wannan jumla itirafin kufi ne وبينا سبب جوابها وبينا سبب جوابها ياي بيان واتو أين سبب كيفري في قوله لبدل ساعة فك رقبة شيء واتو أين أنت واتو أين بيوا من بكي واتو كنت سدك بوكا لأنا تتها شيء أنت تا
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة أو إدعام ko kuma ya kirfi yawan auni neman da bajin ma abokin wato yunwa a majatin wato wuri wanda yake da tsananin yunwa a cikinsa ya ciyar da yatima maraya ba makarabatin ma abokin kusanci wato ainihin karabatin zumunta a muskina ko ko muskini za mu karabatin ma abokin wato ainihin talauci ainihin sukin amfaruwa da kira da ƙasa da fakari saboda talaucinsa wani kiratin a cikin wani kira a badan da fi'ilai badalin wato fi'ilin nan guda biyu mazarani wato ainihin mazarini guda biyu masu ani waɗanda wato ainihin ake musu rubuwa muraful awwali ne da kabatu mana wato ainihin wato murafin na farko an raba shi ga wato ainihin rakaba ne wai na wani sani kuma aka yi wato ainihin tarmini ga na biyu bai kaddaro kaula a gaba shi ikiti ham ka gani sai a kaddara wato ainihin ikiti ham wato ainihin a gaba kenan والقراءة المذكورة قراءته وانت أكا أنبتا وانا قراءة بيانه بيان ساعة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان سنان وعد أدم أدمين على إتجاه من تأكيد أما وثم ثم من لتفكير تفكير الذكران والمعنى أبنه إيه كان وقت الإتجاه لو كسم وعد أن يكوكا وعد أن أدم أنن وعد ثم كان sannan ya kasance ne lalzi da amuru bayan ya ciyar da wato ainihin ya yanka baiwa ya ciyar da wato ainihin mara ko miskini ko wanda ya kuma abokin talauci sannan kuma ya tabbata da cikin wanda suke imani wata wato suka rubuci jiniya ba yi da ba yi su saboda hakuri ana ƙari da sana'a wa anil majid suka kuma su jinya ga da saba wa Allah wata wato suka kuma su su jinya da na marhama da wato ainihin jin kai har arhamu da rahama alal sarki da wato ainihin halitta
أولئك أصحاب الميمنة to waɗanda suke ɗauki waɗannan sifofi waɗannan su ne ashabul maimuna da wato ainihin ma abota hannun dama Allahumma ja'alna minhum
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة waɗanda suka gamu cewa ayoyin mu kuwa waɗannan su ne ma abota hannun hagu Allah ya kiyaye mu
عليهم نار مؤصدة alaihim naru wato ainihin wuta wadda suke wato mutu da mai kuna wato ainihin ita ce suka fada gare su bil hamzati a ce mutu da su wal wawu wawu nan badalu hu badalun sa ainihin ainihin mutu da katin wata suke wato ainihin mai rufewa wata da abin kullewa
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها wa shamsi ubangiji yayi rantsuwa da rana wa duhaha da kuma wato ainihin hasken ta mana hansunta wal kamar yayi rantsuwa da wata kuma in za ta laha yayin da ya bi wato ainihin ita ranar nan ai da ba hayi da tsarin yana mai kullowa inda gururi a lokacin faɗuwar ita ranar
والنهار إذا جلاها wannan hari ubangiji yayi rantsuwa da wuni zagen laha idan wato ainihin ya yi ta bi su fa'idi da ɗaukawarsa والليل إذا يغشاها ubangiji ya yi rantsuwa da dare yayin da ya zake wa wato ainihin rana ai ga ihadin da ita da masjidi da duhunsa wa idza idza inna fi salati awran guda uku wato ainihin idza talaha idza jallaha idza yashaha min jaral zanjiyat wato ainihin zarafi mana wato ainihin lokaci kenan wal qamari idza talaha lokacin da ya bi ta da kuma wani lokacin da wato ainihin ya ya yi ta da kuma dare a lokacin da ya lullubi ta wal adl amma amri biya a cikin ta a cikin ta sani wato shi da ko shi ne amri a cikin ta والسماء وما بناها wata mai gudu ya yi rantsuwa da sama ma bana ha da ginin ta na'am والأرض وما طحاها wal ardi gudu ya yi rantsuwa da kasa wa ma bana ha da shukuwarta ونفس وما سواها wato an ma ma ina nan basariya ce kenan wa nafsin ubangiji ya yi rantsuwa da rai abin ma na nufin rayuka wa ma sauwa ha da daidai da su firka ita a cikin halitta wa ma ma dana su su rasu a wuraren nan guda kuma basariya su basariya ce au bi ma'ana min kuku ma'anar wa au man ko ma'anar ta wato ainihin man kenan wato man ce ma'anar ta man wa sama'i wa ma banaha da wanda ya gina ta da ƙasa da wanda ya shimfiɗa ta da rai da wanda ya daidaita ta na'am قد أفلح من زكى فألهمها فجورها وتقواها fa'alhamaha ya tunta mata fujuraha mana wato ainihin rashin da'ata wata tsawaha da bin Allah ta ai bayyana da haɗari ƙarfin wato ya bayyana mata hanyar alheri wa shar da shar wa a karar ta tsawa ya ji shi ta tsawa ya ce fujuraha sai ce wata tsawaha rayatin da ke a yau rusul aikata ayoyi wa jawabin kasani jawabin rantsuwan قد أفلح من زكاها wato ainihin tunda can ya ce wa masa waha waha to kaga na ɗin ce hujura kan alhamaha ta kawaha ko hujuraha to kaga ainihin ba a yi wato ainihin daidai da sawaha ɗin sa ba to shi yasa sai aka ɗin ce ta kawar a ba kamar da ake ce wannan sun wa masa waha waha to san ma sai aka ce hujura ta kawaha ma'ana wawun alibi a ga wasu sannan ha'i sannan ja ta gani na duk wani ta ce wato an sha rufai kar ablaha hakika wato arin da ai rubuta ko kul banu lamu da dole da salari an shafe lamar kuwa saboda tsawon da shi ba shi da kad ablaha ba sai aka ce kad ablaha man zakka hakika wanda wato ya karkace zuciya hakika ya rabauta
وقد خاب من دساها wadar saba wato man da saha wanda ya wato ainihin kada ta ai a fasaha ya koyi ta duk da wato ainihin sako hakika wato ainihin ya tafi wato da hukunta ta sa a ukulan tuntun sani to aliman ta aliman ya fi canza wato cikin shaidu aka mai ida alihi dan wato ainihin sauƙaƙewa aka ce wato ainihin ko aka ce man da saha na كذبت ثمود الله hakika samudawa sun tare musu da rasulaha manzannin da wato man- ah, rasulaha manzanta salihan annabi kalu da bakawaha da cikin da aiki ta tafiya saboda cikin da ta yi إذ انبعث أشقاها idan ba a sa yayin da wato ainihin a cikaha mafi tsiya daga cikin wato ainihin samudawa sun ba a sa ya zabura ma'ana yi gaggawa wasu mun guda da kuma su guda ila akar na gaji zuwa sun shi wurin taguwa sai da zamu amma da shawarar su baki daya saboda haka da azaba ta zo sai ta haɗa su da baki daya domin da ma ƙa'idar shari'a wato idan da wato jama'a za su haɗu a bukatun shi mutum da ya a kashe su ga wasu ya so da ainihin tamfar kowannen su shi kaɗai shi ya kashe Ka gani? to saboda haka kuma yayin da da shawarar su kudaru ya je ya kashe wannan taguwa to da alama da kuɗi za a su ga wasu ya فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها manzon ubangiji shi ne annabi salu sai ya gaya musu yace na kasar lahi wannan fuka kuwa ta Allah ce tsaro na kubarta wato koya ha wato an da shan ruwan ta ai turba ta da biyo mai ha a wurin ta wakana na hayo mu tana da wuni da take shan ruwa wala mu biyo mu su kuma tana da wuni sai Allah ya musu jarrabawa a nan cewa wato ainihin yau su sha wato ruwa ita ba za ta sha ba gobe kuma ita za ta sha su kuma ba za ta sha ba to sai suka kosa haka suka ga su za su tsaya ainihin akan haka kenan duk isharar guda da ke kashi su zai kashi ta na فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ba ta tsaru mu sai suka kai mata da annabi salu fi kauli zalika a cikin wannan fadin nasu da yake wato ainihin kubarta wato kaguwa shi da Allah kubarta da wato ainihin kan ruwanta mana wato tsarko wato an lahi cewa Allah ne yake tabbata al-murtab alaihi rasul azab wanda idan ba su yi hakan ba azaba ba ta zo wato za su tafi bin da sun zalabu sun sa wa masa to ba aka ruwa sai ko suka soke ta aikata ruwan sa da ta ne su ma lahu ma wajin da domin ranar shan ruwanta ya zama ya kubuta wato ainihin ya zama nasu ne su za su sha ruwa a ranar to faɗan dama alaihim rabbuhum sai ubangiji su ya ruhu azaba gare su bi zambihim saboda zunubin su fa tawaha yele mutsin kasa ai addam da mutu alaihim wato ainihin wannan wato lukutan da Allah ya yi a kan ai amma hum bi ha ya gami su da ita falan yahud bin muhadab ba ɗaya daga cikin su da ya kuɓuta su suka halaka baki ɗaya ولا يخاف عقباها kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya jin tsoron wato ainihin abin da zai biyo baya mana ba zai tsoron cewa wani zai zo ya tafi shi aka yi haka ba
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشى wallahi ubangiji ya yi rantsuwa da dare za ya sha yayin da wato ainihin ya lulluɓe duk zulmati da duhunsa ya lulluɓe kullum ma bayan samai wal ardi dukan abin da ke tsakanin sama da ƙasa والنهار إذا تجلى ubangiji ya yi rantsuwa da wuni za ta talla yayin da yayi yayin da kuma yayi wala har ya bayyana wa idza idza fil mawdi an aula lana guda biyu da mujarrad da zarfi da nawa to an zara shi ne kawai wal aminu amilan fiha a cikin hirin kasu shi ne shi da rantsuwa shi ya aiki a cikin su وما خلق الذكر والأنثى ubangiji ya yi rantsuwa da halittar namiji da mace ko kuma wanda ya halitta namiji da mace wato shine adamu da hawa aw kullu zakar ko ko dukkan namiji ma wa kullu unsa da dukkan mace wal qutamu shir da qutama mushri inda na wato shi qutama mushri inda na a wajen mutasar namiji ne wa unsa wato ainin amma mace ne inda Allah ta'ala wajen Allah ta'ala fa yana nasu fa yana wato ainin mutum sai ya kare ita ga dini da yin magana da shi wato man halafa wanda ya rantsuwa la ya kallimu da karar sala'unsa ba zai magana da namiji ko mace wato in yi magana da musa sai ya yi gari sai ka fara
إن سعيكم لشتى inna sa'ayakum lallai wato ayyukan ku da shatta mabambanta ne ai muku zurfin mai sun sabawa ne fa aminu akwai wanda yake aiki da take dan aljanna bi tsafi da yin da'a wa amina akwai mai aiki kuma da dara dan wutar fasil da sako
فأما من أعطى واتقى وصدق to بالحسنى amma wanda ya aiki wato man a da wanda ya baiwa mana ya ba da haƙƙin Allah haƙƙin Allah wata Allah ya yi tsoron Allah wata daga ya gaskata da hutuna da kalma kyakkyawa ita ce la ilaha illallah wato ainihin eh, eh, eh, wato eh, to wanda ya yi wannan فسنيسره لليسرى ubangiji ya ce to da sanu za mu sauƙaƙe shi din sira ga aikin ɗa'a ko kuma din da mutu wato ainihin ga aljanna وأما من بخل واستغنى Mm.
وكذب بالحسنى Mm.
فسنيسره للعسرى amma wanda ya ruwa da haƙƙin Allah kuwa wata gana ya wadatu an suwa da yi gaba da sakamakon ubangiji wata gaba ya kare mata su rusara da la'ila a illa Allah wannan mutum ya siru da sanu za mu sauƙaƙe shi ai wato ainihin rahayi ahu za mu tattalin da kusura ga wato ainihin kurji shi ne wuta
وما يغني عنه ماله إذا za
تردى ta rada yayin da ya kankara shi lara cikin wuta dukiyarsa ba za ta yi masa amfanin komai ba إن علينا للهدى hakika wato ainihin ko mutabayi ne ɗariƙin huda wallahi bayanin hanyar shari'a a na kan mu ne ɗariƙin balal daga hanyar fata ai liyan tasira amurka don misali da umarnin mu bisu rugil awal ko ko liyan tasira dan abi amurka umarnin mu bisu rugil awal da wato ainihin shiga na farko shi ne hanyar shari'a walayi na a kuma kame gaban abin da muka hana a nan duka bisu tsari wato an daga haike wa ta biyu shi ne hanyar fata وإن لنا للآخرة to والأولى lahira da duniya wato ainihin da baki dai namu ne ba matsalaba ma duk wanda ya nemi su bin da na ta wajen mafakar a kaɗa wannan ya yi kuskure فأنذرتكم نارا
ina تلظى gargaɗa kun zo ubangiji ai ya adama kuka ya ku mutanen makka ina gargaɗa ku da naran wuta ta babba da suke kururuwa ai da hamdi da ta ai da su tsirra ne na asalin asalin kura da su jiya wato su tsirra ai ta wakar suke ruruwa لا يصلاها إلا الأشقى ba kowa zai shiga wannan wuta ba sai wanda yake mafi ya fi ma na shiki wato an yi maka ya ji ne kamar wajen dan mujira الذي كذب وتولى shine wanda wato an yi sirrin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata wallahi kuma ya bada baya an imani ga barin ban gaskiya wa hada hasr wannan wato ainihin hasr da aka yi aka ci illa al ashqa mu'min ko ma wala abun tawili ne da kauli da Allah ga hukumu hukki da ita da hurma da zalika liman yasha fa yakunu al muradu asli mu'abbadi abun ne a nan sai zan kuna wata take wato ainihin abin dawamawa wato ba wanda za a dawamar da shi a cikin wani wanda yake mafi tsiya
وسيجنبها wata الأتقى jannabuha da sanu za a nisantar da al'adaka da tsoron Allah wato ainihin wato yuqalu an nisanta shi an hada da wuta bi ma'anar ta ki wato an shi ne tsoron Allah shi ne ga sayyidina Abubakar domin dama an ce ayar ta sauka ne wato ainihin akan shi sayyidina Abubakar da wato ainihin Umayyad bin Khalaf na'am الذي يؤتي ماله يتزكى to ba tawi anu na ba duba da shi an duba su jana ba al'ataka wanda shi kawai a'a launi a nika ka zo su jana ba al'ataka din da su dubai ba zai fi tsoron da mashara filalan ba ha? yawa
قوله لما اشترى بلالا to ainihin ba mu zo karatun da kenan shi sa wajen da ya ce wato allazi fi malahu ya tazakka shine wanda ya ba da dukiyarsa wato mutazakin yana mai tsarkakuwa bihi da dukiyar da Allah ta'ala da an yi turu da hulun layi ya fito da dukiyar saboda Allah la riya'an ba dan riya ba wala su'atan ba dan kuma sum'a ba ma'ana ba dan wato ainihin abin da ya yaya ta shi ba bai kuma zaki mun sai zama wato ainihin ne tsarkaka ne inda Allah ya wajen Allah ta'ala wa hada wannan nazila ya sauka ne hijiri ga cikin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lamma shara bilalan lokacin da sai bilal al-mu'azzab wanda ake wa azaba ala imani da imanin sa wa ta kawai yan tashi faqalar kufar sai ta fara suka ce inna ma fa'ala zalika kada dai yayi haka ne sayyidina Abubakar liyanin saboda wata wato baiwa kanan lahudin da wuri shi bilal yake da ita a wajen shi sai na Abubakar gare shi ne ke kaulu da mun kira da rasul ko نعم قوله لما اشترى بلالا to da yake wato ainihin lokacin da shi sai na Abubakar ya sai bilal أي من سيده wato daga mai gidansa shine Umar ya tafi da kalabin وهو أمية بن shine خلف Umar ya tafi da kalabin وكان الصديق رضي to sai الله na Abubakar da sai ko da عنه Allah ta fita gare shi يبتاء الضعفة yana siyan rauna na فيعتقه ya yanta su وقال له أبوه wato sai babansa wato ainihin eh, yace da shi أي بني ya kai ɗana wato anin shi wato anin abu kuhamada لو كنت تبتاء من يملأ ظهرك ina ma za ka wato anin sai wanda wato zai kare bayanka فقال sai ya ce ملء ظهري أريد ai waɗannan da nake ke rauna nan wato anin wato anin kare bayana nake nufi da shi فنزلت sai wannan aya الآية ta sauka ولد أنه كان بلال to labari ya zo cewa shi bilal zai ya kasance لبعض بني جهل wato anin bawa ne ga wato anin bani jimahi وهو بلال بن رباح shine wato anin bilal dan rabahin وإذ أمه sunan همامة uwarsa wato ainihin mama وكان صادق الإسلام ya zama mai gaskiyar musulunci ne طاهر mai القلب ƙarfin zuciya وكان أمية shi بن kuma kuma ya خلف tuni na sarafin ya zama يخرجه yana fita shi wato ainihin bilano إذا حميت الشمس idan rana ta yi zafi يدرعه على sai ya jefa da shi ya kwanta da shi a wato ainihin a bayansa ذبحها wato ainihin a kwatan zaman makka wato ainihin sai wanda ya je makka lokacin tsananin zafin rana yanyan yanda wato duwatsu suke da yanda zafin rana su take zai san irin wannan azabar da aka yi wa bilal na ثم ثم يعمر بالصخرة العظيمة sannan bayan an kwantar da shi akan wannan wato ainihin dutsen sannan a ɗauko babban dutse kuma فتوبا a tsora a وعلى kan kirkin ta yadda ba zai iya zakuɗawa ba ثم يقول sannan shi kuma ya fi da sharafin ne sai da shi لا تزال to ba za هكذا ka gushe a cikin wannan azaba ba حتى تموت sai ta mutu أو تكفر ko da بمحمد kamar cewa Muhammadu ka dawo daga barin addinin za ويقول هو في to sai shi ذلك gida ba a cikin wannan hali sai ya dinga cewa أحد أحد ahadun ahadun ahad فمر النبي صلى الله wata عليه rana manzala sallallahu alaihi وسلم wasallam ya wuce فقال sai ya ce أحد ينجيك lallai ahadun din nan zai tsere da kai يعني الله yana nufin Allah تعالى ta'ala ثم قال النبي to صلى sannan الله manzala عليه sallallahu alaihi wasallam ya ce a وسلم sayyidina Abubakar إن بلالا ya so billahi billahi su saboda Allah ya kai masa wannan azaba فعرف أبو بكر yake nan da ba za na faɗi wani magana su sai na bakar ya gane الذي يريد abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi فانصرف إلى kenan مرسله sai ya tafi gida وأخذ إليه ya ɗauko wato ainihin au wato ainihin na dinari ma na ya ɗauko wato ainihin kamar a cikin jakar dinari to ومضى إلى أمه ya tafi wajen umar ya tafi da kalabin وقال sai ya ce da umar ya su ألا تتق الله yanzu ba za ka ji tsoron Allah a cikin wani mutum da kake wa azaba ba قال bayan ba kai ka halice shi ba sai ya ce da shi أنت أخبرت ai kai ka ɓata shi فأنقذه من wato ainihin ka النار.
kwace su mana saboda abin da kake ganin su yi shi mana وفي رواية a cikin wata ruwa أنه فداه برئي من ya ظالم fahimce shi wato ainihin da rukuni na zinari وفي a wata رواية ruwa kuwa أنه قال sai له na bugarta da shi إني غلام أقوم yana da wani bawa baki أجلد منه wanda yake mafi karfi daga bilanu وأقوى mafi karfi وهو على دين kuma shi addinin kai ke yi kai umar yasu فأعطاه له wato ya ba da shi gare shi وأخذ ya tafi بلاله bilanu wato an ba ta wuyan kaji وقال سعيد بن المسلم sai bin mutum ya ce بلغني abin da ya same ni أن أمية بن cewa shi kuma ya cikin talafin قال لأبي shaye بكر wa sai na abubakar في a بلال cikin yankin filano حين قال له yayin da wato an sai na abubakar ya ce da shi أتبيعه za ka sai da shi قال نعم sai ce zan sai dama shi
أبيعه بمسكات wato ainihin zan sai da mata shi wato ainihin da awo guda عبد الله أبي بكر wato ainihin binin tsasin kai wato zan sai da maka shi da wato ainihin tsasu wani bawa ne na wato sai da baka wanda yake dan kasuwa wato ainihin gurni a cikin iya harka shi yace to in za ka bani shi zan ba ka bilal to وكان المسكات صاحب binin tsasu wato sahibu a jirga arabi dinarin wato ainihin kudin sa kimarsa wato ainihin dinare dubu goma ne وسلمان kuma wato kamar tare da waɗansu yara da وزواري kuyangi da ومواشي dabbobi وكان مشركا wato an yi shi ne tsatsun wato an yi birin tsatsun wato an yi mushriki ne حمله أبو بكر abubakar ya wato an yi ka- wato mene shi على abu الإسلام ta musulunci ألا أن يكون ماله abu له ta dukiyarsa gaba ɗaya ta zama tasa صعبا sai shi ya ƙi musulunta فأبغضه أبو wato بكر an yi sai sai na abubakar ya fusata shi فلما قال أمية yayin da umar yace ya faɗi wannan magana أبيك فلان yace zan sai da maka wato an da wato an yaranka da tsatsun اجتنمه أبو wato بكر shi kenan sai sai na bakar wato ainihin ya ya- ya- ya ribaci wannan وباعه ya sai da shi da shi وكان ثلاثة قبله ست شركات kafin bilanu sai na bakar ya yanta wato ainihin mutum shidda وهم su ne عامر بن amir wani fahira فهيرة شهد بدر sai da badarin ya je badar ya وأهدى je udu ma وقتل يوم ذكر wato مؤونة ranar yakin ma'una ta shi ya mutu da yi وعتق أم sai da na abubakar shi ya shi ya yanta umma umaitin وظهر da سعد sahawa وأصيب wato فسرها ainihin aka wato samu wato idanun da hina daga har lokacin da ya yanka ta saboda azaba da ake mata wato ainihin aka soke mata idanu wato ainihin ta maka
فقالت قريش wurin ta ce ما أظهر وصرها ai إلا لا ba abin da ya تعلم tafi da ganin ta sai lati da uzza sai ta ce فقالت كذبوا wato وقالت ainihin wato sun yi rantsu wato sun yi karya wato ainihin rantsu da ɗakin Allah ما تضر لا ai lati da uzza ba za su yi cuta ba ولا ينفعان ba ta amfani فرد الله على- تعالى عليها Muke nan sai فقالها Ubangiji ya dawo mata da ganin ta.
وأعتق الكثيرية wato sai na buka ce yan tafiyiriya ma da وابنتها yanta وخلتها لامرأة wato libni abdul dari sun kasance bayi ne ga wata mace ga wato anin bani abdul dari فمر sai na بهما buka yau ke su وقد بع- وقد ba san kuma بعثتهما wato uwar gidiya su ta tura su تهتدلان su yi mata لها itace وهي تقول tana ce da لهما su والله لا na rantse da Allah ba zan yanta ku ba har abada قال أبو بكر sai na buka ya ce كلا يا أمي ha wato anin ba ba ki gaskiya ba yake ummu fulan فقالت sai ta ce كلا أنت أنت ainihin أخذتهما wato ainihin abin da na faɗa haka ne kai ka ɓata su فعاتقهما wato sun sai na muka ne ba a cikin فعاتقهما maki yan ta su قالت فلكم ta ce to da nawa wato ainihin ba ta umar kai ka yan ta su kai sai ta to da nawa zan za ki sai da mun su in yan ta su قال ابن كذا sai ta ce da kaza da kaza وكذا ta ba ku nan قال قد أخذتهما sai wato ainihin eh, ko wato sai sai na muka ne su shi na rike su وهما مرتان dukan su sun zama ƴaƴa ومر بجارية من بني المرسل sai na bakar ya wuce wato ainihin wata kuyan ga daga banin mursali وهي ana yi تعذب mata azaba فبتاعها ya siye ta ya kuma وفاعتقها yanta ta وفي ذلك يقول to عمار a nan بن ne ياسر sai na abar bin ya turmi cewa sai na bakar waka yake cewa جزا الله خيرا an bilalin wasabi a cikin wasu za a fashe hannuwa ba ta ya ce jazallahu kan Allah ya saka na alheri an bilalin ga bilal wasabi da abokanansa a عتيقا cikin wato ya saka kawo sai na bakar a cikin واخذ فاتحا wato ainihin Allah ya kunyatar da wato ainihin mai kakaci وابا da جهل abun jihar عشية عشيتهما في بلال في طوعة walam ya jira ma hanzarin mahutu a ƙar a shiyata wato ainihin a yammacin kuma wato ainihin su fi bilalin wato ainihin a cikin haƙƙin bilalu su sau'atin da hukuntawa ولم يهضرا ba su ji tsoron ma ya hanzarin mahutu a ƙasar akali wato ainihin abinda mutum ma mutum hankali yake gudu ba
بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهر yace fito yi saboda ɗayan tawarsa rabbul anam ubangijin alam wa kori da fadin sa da yake shahid na shaida لأن الله خبير cewa Allah shine ubangiji na على مهله ala mahalin wato anin gudun zanzuka mu فإن تقتلوني وإن تبدوني تبدوني ولم أكن لا جبل الرحمن من شيء بالقدر لما كنت كشفي وسكن الله كشفي ولم أكن لا جبل ومن شارع وتؤمن ولي بالرحمن لألا با من جبل القدر سبب غورا جزع فيا رب إبراهيم والأرض يونس وموسى وعيسى نبيه ثم لا تمر yace wato ya ubangiji Ibrahim wato ainihin ko نعم da wato bawan nan Yunusa da Musa da Isa ka tsere da ni sannan wato ainihin karka kota لمن ذل أول جاي من آل جاني على غير هكين كان منه ولا أدم يتي لمن ذل أول يزمو يهول جاي هنا سم واتو أيهم جالين من آل جالين من دقاء على جالين على غير هكين بطار لون هكي با كانت تقول يزم ناس ولا يدل باكم آدم إلى أن يعني شيء أمه يجي من الخلاجين لسيدنا أبو بكر يقول شيء ينزل بلاك يقول الله با bawa da ba kai ka halice shi baka dinga masa irin wannan azaba sai shi to kace shi mana kada ba kai ka bata shi sai ce to nawa za ka kai mun shi sai ce za ka bani bawanka ainihin bisasu sai ce zan baka saboda shi bisasun da ya iya harka kasuwanci ga shi wato ainihin ba musulmi ne ba amma ainihin eh, dan kasuwa ne ya iya ciniki fiye da sayarwa sai ce ka bani shi in ba shi sai ce in na baka shi zaka bani shi shi kuma dama sai na buga neman yadda zai rabu da wannan bawan sai ce in ka bani shi zan baka wannan sai ce na baka shi ka bani wannan sai ce a ba zan baka ba sai dai in ka haɗa mun ainihin da kuma waɗansu bayi guda biyu sai ce kai dai baka da kunya ainihin kai muka yi magana da kai sai ce in ka haɗa mun da su zan baka sai ce shi kenan na baka waɗannan bayan ka haɗa da shi duka ba bai yi kenan ba sai ki ji kenan sai ka abura da ba sai ka tsara mun da ku iya ɗari ko arba'in ce ta zinari sai ce kene ba ka kunya ƙarya to balarabe ba abin da yake jin tsoron a aibata shi irin ƙarya sai ce kene ba ka kunya ƙarya kai ka ce in na ba ka wannan sai ce yanzu ne in ka bani wannan zan ba ka shi kenan sai zana abu kare kawo waɗannan bayan da wannan kuɗin ya ba shi sai ya karɓa ya kirga ya tafi ta gari sai an karɓo mu dubra ne ke gaya nan yace ni wannan da da da ta tsaya akan dinari ɗaya ma da sai in sayar ma shi sai zina buga shi ni ko bai mun tsada ba da ka ne mun ƙara ma ba da na ƙara ma na الذي يؤتي ماله يتزكى kuma da wanda yake ba da dukiyarsa yana neman wato ainihin tsarkaka wato ainihin da ciyar da dukiyarsa وما لأحد عنده من نعمة تجزى to da suka ce sai na bukar ya yanke filali ne saboda filali na tafi masa wani ta goma shi a baya ubangiji ya ce ma da hadisi da wuri ne masa ba wani wanda yake da wani ta goma shi gare shi za a za a masa irin wannan sakamako da shi
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى a lakin ba ala zalika sai dai ya aikata haka ne in shiga a wajen rasul ala dan neman wato ainihin yardar ubangiji da wanda yake madaukaki a dadab sawabillahi neman sakamakon Allah ولسوف يرضى wala saufa da sanin shi kuma Allah zai bashi zai bashi zai bashi ya rafa wato har sai ya ce ya yarda bima ya kahu da abin da za a bashi min sawan min da kuma gobin da ga gidan aljanna wal ayatu wannan aya min ta ta ne mun ba Allah zai bi ilmi wanda ya aiki irin aikin da ina wakar rabbi Allah ta'ala abu kai wa abu shi ma za a ji da ji an da daga wuta wai sa kuma a sakan ka masa
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والضحى ولما نزلت يعني عند وانا سورة تتوك كبرة صلى الله عليه وسلم من الله يا كبرة آخرها أرشنتا فسنة كبير كاكا سنة شيء كبر بري آخرها أرشن وانا سورة وروي وهدو الأمر به أن يروي ما شوى من الله يا أمري حكم خاتمها خاتمتها أرشن وانا سورة وخاتمة كل سورة دمات أرشن قوة سورة بعدها باينتا وهو شيء تكبير شيء أتى الله أكبر هو أتى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ubangiji ya yi rantsuwa da wato ainihin hanci ta wani na farkon wani ya kullu ko ko dukan gabaki daya والليل إذا سجى ubangiji ya yi rantsuwa da dare za ta saja yayin da ya kiri ai ga tsani da ibi da zamu da duhun sa auta sana ko ko yayi kawai ما ودعك ربك وما قلى ma wanda aka rabuka ubangijin ka bai barka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ma qala bai kuma wato ainihin gishi da kai ba nazala wannan aya sauka ta yi lamma qala al-kufaru inda kafirai suka fara da zakurul wahyi lokacin da wahayi ya jiki inda wato an gabar mazala kan suna ajira yawman a wuni wato ainihin goma sha biyar sai suka dinga cewa da suka ji mazala bai ba da wani labarin sabon wahayi ba sai suke cewa inna rabbuhu wada'ahu har ubangijin sa ma yayi ban kwanan shi ya bar shi wa qalahu ya ma kishi na'am اختلف في سبب نزول هذه to an yi الآية sabani a cikin zaubin saukar wannan aya على أربعة a misalan أقوال suka hudu zancen farko ما روي عنه صلى الله abinda aka عليه ruwa daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam اشتكى ليلتين wato ainihin ya yi jinya dare biyu أو ko ثلاثة kwana uku فجاءت أم sai uku jami'in المؤمنين ta zo امرأة أبي matan nan ta لهب abu lahab وقالت wa kara ta ce يا محمد ya muhammadu إني لأرجو أن يكون شيطانك wato tarkaka wato ina zaton mai zuwa maka din nan wato ainihin ya barka wato tana da malaikar jibrilu wato an take ambaton su da ke nan to لم أره قربك ban gan shi kusa da kai ba منذ ليلتين wato kwana biyu أو ko kwana ثلاثة uku to فنزلت sai wannan aya ta dauki cewa ma da aka rabu kawai ma kala haka الثاني wato ainihin a- a- a- a dalili na biyu أبدا الوهن wato ko zance na biyu cewa wahayi ne ya jinkiri حتى شق kan عليه dai wato ainihin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallama فجاءه sai ya zo masa وهو واجئ جبهته على jama'atan wa alal kabati Allah yana tsora wato ya tsora hukunci sa kan kawa يدعو yana addu'a وأنزل عليها sai wannan aya wato anin ta sauka الثالثة amma zance na uku ما روي abin da aka yi ruwaya أن خولته cewa haula كانت تخدمون ta zama tana wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima فقالت sai ta ce إن جروا wato cewa wato anin kwikwiyo دخل البيت ya shigo wannan daki فدخل تحت sai ya السرير shiga ƙarƙashin gado فمات ya mutu ومكث النبي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwanuka لا ينزل عليه wato الوعي ba a saukar da wahayi gare shi فقال النبي صلى sai الله manzo Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce ya يا ke قولته haure ما حدث في بيتي wato me fa ba daki na ne إن جبريل لا يأتي jibrilu ba ya zo min yanzu قالت sai haure قولته ta ce فكنست sai na yi shara
فأهويت بالمكنة sai na sunkuya wato ainihin da tsintsiya تحت السرير karkashin gado sai ga wato kwaikwayo matacce wato kwaikwayo matacce sai ta ɗauko shi فألقيته خلف wato ba ka الجدار buje na ɗauko shi ne jefar da shi wato baya wato ainihin bayan katanga فجاء نبي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo
ترعد الحياة wato ainihin haɓarsa tana raurawa وكان إذا نزل عليه to ya zama idan wahayi ya sauka gare shi استقبلته wato الرعاة sai makirkita ta fujiro masa فقال sai ya ce يا قولة ya ke haure جسرين wajen ni فلما نزلت to yadda jibril ne ya عليه sauko gare shi سأله النبي صلى Sai الله Allah ya عليه tambaye وسلم shi عن da التأخر dalilin jinkirinsa فقال sai ya ce أما علمت أن أما علمت أننا لا ندخل ai ka san ruwa ma shiga wato ainihin gida da kare yake cikinsa ولا ko kuma سورة wato ainihin gunki الرابع shine wato wannan su- wannan hadisi da sura to waɗansu sai suka ɗauki fahimtar sa akan wai hoto to shi hoto ba sura ne wannan da ake magana a cikin wannan hadisi ba surar da ake magana a hadisi surar da ake sassaƙawa ainihin ta gunki wanda yake mai hoto da inuwa to shi ne ake amma wannan shi sura ta hoto ainihin wato eh, eh, ba- ba- ba ba sassaƙa ne ba ainihin tajimidi ne na haikalin shi mutum wannan ba za a ɗauki shi cewa ainihin ah, wato ainihin gunki ne ba Eh, kamar yadda da waɗan- da wannan kasan wato ɗin fatawa in ta zama rarrauna ma abokinsa da kansa zai rauna da kansa zai rauna ta shi za a waɗansu suka dinga neman haramta wato ainihin sa hoto ko a ɗaki ko kuma a wani wuri in ma an ga wanda ya sa hoto a ɗaki sai a ce ya sa gunki to sai da ita Allah ya so ya ɓata wannan tunanin sai ya zama na ainihin sai aka wa kuɗi kuma kowane kuɗin da hoto to sai ya zama na mutum ya kalmar shi ya sa a jihu ainihin ba ruwansa da cewa ainihin da hoto a ciki ba za ka ji wannan hoton ba a cikin hoton da zai ce ainihin gunki
الرابع الرابع نوع ما روي ما روي abin da aka yi ruwaya أن اليهود سأل النبي صلى cewa الله عليه yahudawa ne وسلم suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama عن الروح wato suka yi masa tambayoyi suka suka ya ba su labarin ruhi menene rai وذي القرنين waye kuma zulkarnaini وأصحاب suka yi masa اليمن tambaya ga sahabul kani وقال صلى الله sai عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce سأخبركم da sanu غدا zan ba ku labari gobe ولم يقل إن شاء sai ce الله insha Allah ba ما ثبت عنه sai الوحي wahayin wato an yi tsaro da walinsa إلى أن بلغ har sai wato an yi jibril alaihi salam ya sako قوله da تعالى faɗinsa da ubangiji yake cewa ولا تقولن لشيء kar ka faɗi wato ainihin wani abu cewa zan yi abu zan ka za ku ce wato ainihin ba tare da ka sa mu shi a ba وأخبره بما sannan استطاع ubangiji ya ba shi labarin abin da aka yi musan bayansa a kan sa wato ainihin kamar ko da tsohon min amur rashi wato ainihin wani sa zuka an zukar ne kuma ubangiji ya faɗa Eh, wato amma su za an- ana eh, ko ana sahabar kajuwar rashin kanu na ya tuna a gaba shi ma aka ba shi bayanin na'am ونزلت هذه domin wato الآية isar asabar kafin nan wato tana daga cikin abin da take kara fito da mu'jiza ainihin ta alƙur'ani wato na ga wani malami da ya kawo wani bayani yake cewa wato Allah subhanahu wata'ala bisa gwanintarsa alƙur'ani da ake ganin sa azube haka karatura to ba wai haka kawai Allah ya bar shi ba a'a akwai shar'a a batini da Allah ya tsawo kowace aya da kowace aya saboda haka ba wanda ya isa ya dubara ko ya wayo ya zare wata aya daga inda take ko kuma ya ƙara wani abu ainihin a kan inda wato ainihin aya ce yace idan ka duba alqur'ani Allah ya kawo kissar ashabul kafi sai yace wala bi kufi ta bihim salasani atin sinina wa zabi ta'a su asabar kafi sun zauna a cikin kokonin shekara ɗari uku suka ƙara shekara tara wato shekara ɗari uku da tara to malamin da ya duba sai ya ga daga inda Allah ya ce walabitu zuwa ƙarshen walabitu ma'ana walabitu ta farko da ya ce wa kazalika ma asmahum lina'lama ayyul sini a sai lima to labitu din to idan ka ɗauko daga wannan labitu din kana lissafi har ka je can wato ainihin ƙulin lahu alamu bi ma labitu to wannan labitu idan ka inda za ka samu kalma ɗari uku da tara daidai da kwanukan da wato shekarun da su a sabon kaji suka yi ainihin a cikin kofa sannan kuma idan da ka ɗauko lissafin daga wannan labitu ɗin ka taho zuwa ga inda Allah ya ce wato ainihin talata ne a cikin daga talata ne a cikin ita tsaya nan to shi kuma kalma ɗari uku ce to in ba alƙur'ani ba na za ta samu wannan Eh, ayoyinsa shi ya sa wato ayoyin da Allah ke kulla shay'in a hasainahu kitaba ashe ihsa'in adadi ma Allah ya kiyaye lissafin saboda haka da zaka tashi wata aya to lissafin da Allah ya tsara zai kare ainihin zai nuna ma cewa abin da kai dinnan ba daidai ne ba ainihin dole ainihin sai ka dawo da wannan ayar ko ka kira abin da ka sa saboda haka abin da ka cire ba zai wato ainihin wurin ba zai tafi haka ba kuma abin da ka sa ainihin ba zai zauna ba dole ya fita alhamdulillah فقال صلى الله عليه وسلم wato da ubangiji ce wanda saboda shi karɓi tafsarwa da sannu ubangijin ka zai baka hasko to wani mutum to ma wanda aka rabbuka ubangijin ka bai barka ba ma talaka bai kuma kita ba ka gani shine wato aka ce wannan ga dalilan sofata wato ainihin malamin shi manzaru kamar wato ainihin kashi hudu kenan na wallahi rasul shi
وللآخرة خير لك من الأولى wallahi wato ainihin lahira khairun laka ita ce wani zuciya gare ta lima fi hada abin da ke cikin da zai karama ta daga girmamawa laka gare ta min al'ula daga duniya ko kuma walal akhirat wallahi kyauta ta karshe sai da ita ce mun ji ta gare game da zarar ta farko ma'ana duk abin da za ba annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin na biyun ya fi na farko haka wato ainihin baiwa Allah tsakanin da shi take ولسوف يعطيك ربك فترضى wallahi da sanin ubangijinka zai bata wato ainihin fatar ba har ka yadda ma'ana fil akhir da yake lahira min khairan da alheri a da'an zai baka baiwa da jiran sakamako fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tunda ko haka ni la arba ba zan yadda wa wahidin min ummati ɗaya daga al'umma ta ta dara cikin ta ba to ila huna tamma jawabin ta sun zuwa nan ne jawabin na tsoye take bi- ko bi nisbataini da wato ainihin tabbatarwa guda biyu ba da manfi bayan wato ainihin masu wato ainihin korewa wato ainihin guda biyu ka gani ma wadda aka wa ma kara ka sune manfi ne wato ainihin yutikar kuka fitar ba su ne ko nisbataini din kenan na wato ainihin anan ne aka ce Allah ya samu wato ainihin tuntuni wato ainihin da ya ga wannan cewa ubangiji ya ce da su ikar kuka fitar ba da sanin ubangijinka zai ba ka haske kayanka sai ce lallai wato himmar mazala sallallahu alaihi wasallama wato ainihin ba ta kai wato ainihin martabarsa ba ma'ana abin da yake nufi domin saboda a wata ruwaya hadisin mazala ta yi shafa'ati da ahlul saba'irin min ummati cutona da zan yi masu manyan laifuka daga cikin al'umma da su man cuta to shi ne Allah ya faɗi wannan to Allah ji wani ne ka tsakace domin wannan kissa ta nuna mana matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba wai makiyin annabi yawa annabi da fa'i ba masoyin sa ma in yi da fa'in Allah ba zai bari ba wato ba kuma da fa'i ba masoyin sa ya kalma ta rashin ladabi ga nan sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai bari ba saboda haka shi halaji nan wani ne kasance amma da ya faɗi wannan magana sai da aka ce wato ainihin yin shekaru wato ainihin bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya daina ganin sa wanda da yawa daga cikin bayan Allah suna ganin wato kamar wato ainihin sa'alabi ne yake cewa da maza Allah zai tsuye ga ganin sa tsabtawar gani to a wani lokacin sai da san koya ba musulunci ne ba saboda da'imin hudurin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sai ga shi ya ɗan shekaru ya daina ma ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an sani kuwa hijabi ba karamar azaba ne ba domin da an samu hijabi ba abin da zai biyo bayan sai azaba kamar da ubangiji ya kalla innahum arrabi yawma idin lamahjumuna sai ce kuma innahum la sabiqun to sai da wato ainihin annabawa suka yi nemi ceto a wajen mazala sallallahu alaihi wasallama akan yaje wa halaji wannan rashin ladabi ne mazala ce to ya yaje masa amma sharadi sai ya miƙa wuya ga takobinsa takobin shari'arsa ya hukunci a kan shi ne ainihin wannan hukunci da ya kama shi shi ne ya je ya yi magana a gaban waɗanda suke malaman zahiri suka yi masa hukunci da rida to maganar da ya yi wato ta yi ma'abudukun ta ta kadani ga allan kunan na taka suka ce a ai wannan ainihin kafirci ya zai ce ya taka allah a kama shi aka yanke masa hukunci kifa kuma shi bai dawo daga wannan abin da ya faɗa ba saboda sanin wancan hukunci an da yake kansa to da aka kashe shi a wata ruwa an ce jinin da ya tsartuwa sai ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan saboda waɗanda suke tsammanin cewa mushriki ya mutu to suka Allah ya nuna musu aya ta cewa ainihin ba mushriki ya mutu to sai da wani bawan Allah shi kuma salihu ya zo yana neman hallaji aka ce ai kaji bala fara wanda yayi an kashe yace a hallaji na san malami ne masanin Allah ne ba zai yi faram farama irin wannan ba suka ce aka taro mutane aka ce ai kaji abu ne wala tsayawa yace Allah ku yana karkashin kafa sai ce da Allah yana so ku je ku nuna mun a inda yayi wannan magana aka zo aka ce kaga daidai nan ya tsaya yayi wannan magana sai ce a tona wajen da aka tona wajen sai ga dinarai a wajen sai ce to ai wannan shi yake faɗa ba Allah mahalicin ku ba duk da dama nan abin da kuka hankalin ku ya tafi a kansa Allah ma ba ya ce a rake man ta ba ilaha huwa huwa ko man ta ba ilaha huwa huwa ko wanda ya rike son zuciyar da shine Allah sa a ce wanda biye mika kulliyarsa ainihin da abu yake sarrafa shi yadda ya so to ya zama wato yayi Allah shi ke ya ce to kun ga abin da yake nufi ke kuma ka rasu kuma ka isa daga abu na'am
ألم يجدك يتيما فآوى to amma wannan aya wato an ce ita ce wato ainihin mahimmiyar aya a wajen wato shurafa cewa da Allah ya ce maza Allah wani so bai shi ka rabu ka fitar ba Allah zai ba ka har sai ka ce ka yarda shi ne ainihin ake kawo wani hadisi da maza Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa cewa ainihin a duk mutum dubu wato ainihin ɗari tara da cikin da tara dubu ta za su tafi ɗaya ne kawai za su shiga a jiyar to maza Allah sai ga a to ya al'ummarsa ko za ta yi ta sai ubangi ta bada kota na ce ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummarsa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi ba hukuma sai Allah ya gara sabai su kun ji abin da Allah ya yi sai ina mulki a ya rasulullah ya sani mun ayi al'umma ka tana da yawa mazala ne mun ayi wajen ubangiji sai ubangiji su shi kenan kowane mutum daya daga cikin dubu saba'in din nan shi ma zai ceci dubu saba'in kaga dubu saba'in ko dubu saba'in ke mazala ya gaya wa sabai Allah ya kara mu sai da na umar ya ce a rasulullah ya sani al'umma kamar tana da yawa ka nemi ƙari Allah ya kara maka mudalla ne misali sai Allah ya ce shi ke zan yi kamfata a cikin al'ummar mudalla sallallahu alaihi wasallam duk da fa aljanna ba shi ba ya kamfata ya kai da wani zai da Umar da yaji haka sai ce alhamdulillah sai wani balarama tsoro sai ya rasu da dare a ƙara al'umma tana da yawa sai zai na mai ta kai ido in Allah ya yi kamfata a halittar ma ba za a rage ba za a rage ai wato ainihin za a yi mamaki ainihin ganin rahama ubangiji ta baraka wa ta'ala don Allah ta baraka wa ta'ala ce ma ya faɗa Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ai Allah ba wai moriya zai yi da yin azabar ba a Allah wato ainihin daukakar sa da gwanintar sa ce da wadatar sa zai yake kowa ya tafi aljanna na'am alam idinka ashe ubangiji bai samar da kai ba ko ko bai same ka yi kiman maraya ba da kuka da abin da tsarshe ma ya duka kabar wala da suka dinga wani haihuwa ka ba da ku bayan ta fa'awa ya taro ka ya azan maka ya taro ka ila annabi zuwa amin ka bi dalibin ila kuma wato an in wako alam yaji ka yatiman wato ashe ubangiji tabaraka wa ta'ala ko alam yajrika ubangiji bai same ka wa fa'awa duka yatiman ya karo maraya da kai mana a wani fassara kenan cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala wato anin ya samar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma wato anin taro marayu wato anin gare shi kamar yadda na na Khadija lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam sun zo wahayi tace wallahi Allah ba zai taba da kai ba domin kana daukar nauyi kana wato anin taimakon marayu wato ainihin kana taimakon ma abuta bukatu wato na gaskiya na
فوجدك ضالا فهدى kowace daga ubangiji ya same ka zalla wato ainihin ko amma an ta alai tana bar shi sani ga abin da kike kansa min shari'a min shari'a fa hada ka sai shi da kai ile ha zuwa gare ta ko wato ainihin hoje daga wato ainihin ya same ka wato ainihin fahada bisa zallan ya wato ainihin shiryar da wata ce wato ainihin da kai
فوجدك عائلا فأغنى wanda daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da kai ko kuma ya same ka fa agana wato ainihin ko wato aqilan kana matalauci ba a gana ya wadata ka ai a gana bi ma kana aka wato ai a gana kai wadata ta kai da abin da ya isar da kai da yi cikin nan gani mun da gani ma kai da haka nan ta wa bil hadith ya zo a cikin hadisi da isar gina an ka zarbil ardh mana wadata ba yawan tarkace yawan kadarori shine wadata ba walakin nan gina sai dai wadata gina nan su wadata wasu dukiya shine wadata ka gani da wasu mutum ya ci duniya nan duk mulkin sa ne idan wato ainihin zuciyarsa ba ta wadata ba sai ka ga wato ainihin yunwa ma za ta gaji ko eh, domin da yawa ainihin eh, kamar yadda wani yake gaya mana wai wani mawadaci ya je wa- wajen likita ana an an auna shi likita ya ga wato ainihin duk jikinsa ba vitamin ainihin yana neman yunwa ta kashe shi. sai ce alhaji me kake ci ne sai ke gaya masa ainihin yana cin menene yana fa- yana faɗin waɗansu ganyayyaki ya ci wannan ya ci wannan da ci ba wani abinci wanda yake na abin nan sai likita ya ce alhaji duk wannan abin da kana ci ko sai ɗaya biyu ya fi wasu ɗari ya biyu to to kaga ai rashin wadata ce ta zuciya sannan zai yi mutum ya zama yana da zuciya mai yawa amma ya bincini abin da zai baiwa Allah sai ya ga wato anin yayi wato anin ba zai iya ba amma kuma ya manta Allah ya ga dama sai ya tsufare shi daga cikin zuciyar ta zama kuma ta wani domin da ma al'adar zuciya kenan ko dai a zare ta a baka ko a zare ta a baka eh, dole ɗaya biyu su ya faru na
فأما اليتيم فلا تقهر amma baraya ba za ta ga har wato ainihin karka rigaye da aka bi malihi da kwace dukiyarsa aure da zalaka ko ko wannan wannan وأما السائل فلا تنهر amma wato ainihin ne bara ba za ta har ka kare shi ai da sirri wato ainihin kai masa tsawa ko su suru kai tsawa da fakari ta wasu lokacin sa karka ya haka
وأما بنعمة ربك فحدث wa amma bi su mutum duka ba duk ka zantar da nima ubangiji ka rage da yayi wato anin gari ka tunin wuta da annabi da gare ha da wurinta ai ka bar ka bada labari ko zuba wa ko wato ramiru an shafe ramiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi bar labari a cikin barin filan rayat ne kiyayewa da ba su rai karshen ayoyi a gari ko wato an kamar wato wajarka ailan fa agana kaga wato fa agana ka ne saboda wato ainihin karshen wato ainihin sura wato ayoyi wato ainihin eh, Allah yana jinaji da wato ainihin eh, eh, kamar can da yake o jiraka ballan bada kaga wato ainihin ya malaci a karshe to nan wato yake wata ga adilan fa agana kaga wato ainihin da ake ce wala sana
الله أكبر Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألم نشرح لك صدرك alam nashra yanzu ashe ba mun yalwa da kirjin ka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nubuwar da annabta wa gaira ha da wadanta
ووضعنا عنك وزرك sannan muka sauke wato ainihin zurga nauyin da an ka gabanin kuma
الذي أنقض ظهرك wanda ya nauyi wato ainihin bayan ka wato shine nauyin wato ainihin manzancin nan da nauyin wato isar da aike wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauke shi domin al'adar Allah ke ne idan ya tsora maka nauyi sai ya dauke maka nauyinsa ma'ana ba za ka ji nauyin ba na'am ورفعنا لك ذكرك warfana laka fikiraka mun kuma ɗaukaka ambatanka wato ainihin gare ka ta hanyar da ba za a ambaci Allah ba sai an ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ainihin a cikin kiran sallah da iqama da kuma wato cikin sayya da kuma cikin hukumomi din da aka ambaci Allah sai an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam فإن مع العسر fa يسرا inna ba al-usri hakika wato ainihin sanan sauki shi tare da tsanani إن مع العسر يسرا hakika wato ainihin sarki shi ke tare da tsanani wanda ji sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasa yayi gogaya ne ku fara da kafirai shi ta tsanani kuma hasar da wurin suru sanan sauki kuma ya sadu gare shi na sarihi alaihi da bi da aka yi masa a tsawon su gani domin yadda Allah ya kawo wannan inna ma'al usri yusra fa- wato in ko fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra shi ya nuna yusra yusra din nan wato ainihin al'usru a ka'idar masu balaga idan aka maimaita suna da ma'arifa to abu ɗaya ne na kira ko idan ta maimaitu to kowace zaman kanta take kamar yadda wato idan aka faɗi suna na kira sannan aka zo aka maimaita shi wato ainihin da ma'arifa to shi ma suna ɗaya ne kama- kamar yadda kan ubangiji cewa inna arsalna ila fir'auna rasula kaga ba ba ma'arifa da aka ce fa asai fir'aunar rasula to kaga nan rasulan nan wannan manzon dai shine wannan manzo kaga ni to haka kuma sadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa Allahu nuru samawati wal ardi wa nuru fiha ya ta ce ba aka faɗe shi ba marifa sai aka ce almi su ba to wannan fitilattun da ake magana to amma idan ya zama na na kira ta mai fito ko ce zaman kanta take shi yasa manzala yake cewa walan ya galibal usuru isra'il usuru ɗaya ba zai rijayi usuru biyu ba na saboda usuru usuru nan duk ɗaya ne amma usuru usuru shi ko biyu so sai za fargata فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب sai za fargata idan ka gama mana salat ka da sallah sau ka wahala aisha abu ka wahala ta ga ya cikin addu'a wa ila rabbika fargan kuma ka faɗa shi zuwa zuwa zuwa ga ubangiji ga ya ta ba ta kan da kai alhamdulillah